الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا الهميس bakwai ga watan sha'aban hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da biyar ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunan darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdurrahman ad-darimi assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba muna ƙarƙashin littafi na 28 babi na 28 babu man habal futiya mahafatar sakati babin da ke bayani akan mutumin da ya ji tsoron fitar da fatoyi yana bayarwa don tsoron afka mu kuskure a duk lokacin da ya zama abinda za ka faɗi ba maganan Allah ne da kake da tabbacin ma'ananta ba ko kuma hadisi ne na annabi da kake da tabbacin inganci da kuma hakikanin ma'anan da annabi ya nufa ga wannan hadisi ba to kai taka tsantsan wajen danganta komai zuwa ga addini ka ce Allah ya ce ko annabi ya ce mala ya tattara mana nassoshi daga magabata waɗanda suke jan kunnun mutane dangane da kaffa-kaffa game da al'amarin fatawa abinda allah maraukin sarki ya sanar da kai komin ƙarancin shi to tsaya a kan shi ka faɗi abinda allah maraukin sarki zai iya maraba da kai ba yi fushi da kai don ka faɗa abin da shi bai ce ba ko ba waɗannan nasoshi daga magabata na ƙwarai hadisin annabi da yake cewa duk wanda ya mai ƙarya to ya tattale mazaunin shi a wuta wannan hadisi kadai ya isa haɗari allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu malam zai zo zai mana bayani a cikin fatihul mannan abinda waɗannan malamai suke nufi da cewa yawaita ƙagen hadisi a ce daga annabi to a yi hankali jama'a in zai zama waɗannan bayan allah da suka rayu a zamanin farko ana jan kunninsa akan cewa lallai ai kappa-kappa wajen danganta ma annabi magana to jama'a ina ga wanda ya rayu shi kuma a wannan zamani wanda yake da nisa da wancan zamanin zamanin da son zuciya zamanin da aka waye gari a miyagu da siyasu da manufofi iri-iri sun zagaye shi ina ganin lokaci ya yi da ya kamata duk mai hankali ya taka tsantsan akan abin da bakin shi zai faɗi da yake da alaka da fatuwa na musulunci allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce akhbarana usman bin umar akhbarana yunus an abdulmalik bin ubaidin qala marra bina anas bin malikin faƙulna wannan bawan Allah abdulmalik ɗan ubaidin ya ce anas ɗan malik Allah ya ƙara mashi yarda ya zo ya wuce inda muke to anas babban malami ne sahabi ne ɗaya daga cikin na kusa da annabi wanda yake wa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hidindimin yau da kullun na gida to sanda ya wuce sai tabi'ai suka ce حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس ka karantar da mu wani ɓangare na abin da ka ji daga annabi faƙala sai anas ya ce wa ata hallalu so kuke in ta maganganu ba kan gado kuna fahimtar wannan da kyau ko? ɗan abin da kuka ji na faɗa muku daga annabi ku ansa ku riƙe ya isa amma ba zan zo in ta surutu har surutu ya fita da ni daga tsari na masu hankali ba abin da yake nufi a wannan ka kalli sa sa ne kullum ya ta hallalu bakin sa na yin shiru zai yin shiru kullum magana yake kullum motsi yake kullum tauna yake kullum tuka yake to duk wanda ya zama bai da kan gado don gane da abin da ya shafi addini shine komai na addini yana da ta cewa a kan shi amma waɗanda suka ƙoshi da addinin suka san allah sannan suka san haɗarin da ke cikin yawaita surutu cikin abin da mutum bai da tabbaci a kan shi za ka same su suna tsoro da kaffa-kaffa kan irin waɗannan abubuwan jama'a idan za a samu kamar anas yana ɗari-ɗari da ya yawaita surutu irin wannan ina ganin wanda yake ƙasa da anas min babu aula ya fi ɗaukan izina allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu yana daga cikin kaffa-kaffa ka ɗauki hadisi ƙwaya ɗaya kai ta liliya shi kana cewa wane ya ce wane ya ce wane ya ce a hadisin ta inda za a ɗauko wane wane wane sai an sauke hadisin daga asalin abin da ma yake karantarwa an koma ana ɗibo na soshi umumat ana zuwa ana kafa hujja da su a mahallin da ba nasu ba a waye gari kai dai ba kai ma'annaba ƙarya ba amma kuma ka danganta ƙarya zuwa gare shi da kai da wanda ya ma'annaba ƙarya daɗaya ne za ka zo za ka ji babi mai zaman kanshi a haka shi sa da ka faɗi maganan da ba ta a cikin addini to gara kai shuru wani zai ce to ai gashi ya ga an rubuta a littafi da larabci to ya za a ce babu shi a addini larabci ne addini in larabci shine addini duk waɗannan 'yan jaridu na jazira da suke zama suke labarai da larabci kaga duk waɗannan shehunan addinai ne kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa ya kamata mutane su yi ɗari-ɗari ba komi ne aka rubuta da larabci ka iya haɗa baki shi kenan za ka ce wai ai wannan ya zama addini ba in haka ne hallata tafan batsa akwai su da larabci to don me baka ce su ma wannan addini ba ne Allah ya tsare mana imanin mala ya ce akhbarana suleiman ibn harbin qala haddathana hammad ibn zaidin an ibn aunin an muhammadin qala كان أنس قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يجي محمد ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ya ce anas ya kasance mutum ne mai karanta hadisi daga annabi kuma kan kumanta ba anas yana daga cikin almuksiru na minas sahaba anas na daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisai mafi yawa daga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin suna cewa saba'un minas sahabi fokal alfikad naqalu anil muhtari khairi mudar mutum bakwai daga cikin sabon annabi sun ruwaito hadisi daga annabi sama da dubu anas na cikinsu to amma wajen yawaita surutu da cewa annabi ya ce annabi ya ce yana ɗar-ɗar da kaffa-kaffa me yasa yana bi a hankali ne abin da ya tabbatar da ya haddace a cikin zakiran shi to ita yake ɗaukowa ya faɗi idan ya kasance abin da yake ya haddace amma kuma yana ya inganta bai inganta ba ya inganta bai inganta ba to yana ɗar-ɗar wajen ɗauko wannan abu kai tsaye zo ya danganta shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kuna fahimtar wannan ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa kana iza haddasa an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala Anas ya kasance duk sanda ya zo da hadisi ya danganta shi zuwa ga annabi sai ce au kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko haka annabi ya faɗa malamai sun yi magana dangane da duk lokacin da malami ya kawo hadisi sai ce au kama kala wasu malamai suka ce wannan yana daga cikin bid'an 'yan zamani a lokacin da mutum ya kawo hadisi yake shakkan anya haka labar wannan ismail ɗin malice huwa bunu ibrahim bunu muqsim al-asadi shine ismail ɗan ibrahim ɗan muqsim al-asadi al-ma'ruf bubun ulayya an fi sanin shi da ibn ulayya wa hiya ummuhu mahaifiyan shi ita ce ulayya ɗin al-imam al-hafiz malai ce limami ne mahaddaci athabt mutum ne wanda yake matabbaci mutumin kirki mai lafiyayyar hadda da kuma tunani kyakkyawa abu bishir albasari ana mai alkunya da baban bishir mutumin basara ne ahadu a immatul hadis wa huffazihi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ne sannan manyan mahaddata hadisi wa kana mausufan biddini bala yace wa kana mausufan biddini shi wannan malami ya kasance malami ne da ake siffanta shi mutum ne mai addini walwara mutum ne mai kan gado da kamun kai da tsantseni da taka tsantsan jama'a duk malamin da bai da wannan to akwai matsala dole ne malami ya zama mai addini sannan mai alwara'u abinda zai fadi yana lissafa shi inda zai ji da waɗanda za su zo mai da waɗanda zai mu'amala da su yana taka tsantsan da wannan idan malami ya zama ɗan baragada to ba za ka taɓa jin sun lissafa shi cewa yana da wara'u ba allah ya sa mu dace mahala ya ce faƙihan mutum ne da allah madaukin sarki ya mabaiwa na fahimtar addini sahibu fada'il mashhuda sannan ma'abucin falala ne wanda mutane sun shaida wannan bitakaddumi cewa ana gabatar da shi a sahun gaba a dukkanin al'amara da suke tasowa na malanta da kuma al'amarin al'umma ajma'u ala imamatihi wattikanihi sannan malamai sun hada kan cewa babban limami ne jagora sannan mutum ne wanda yake tace abubuwan da yake faɗi mun gano wannan da kyau ko ba da abin da kawai ya zo cikin atifanka kawai ka kama faɗi ba malami yana zama bai da kan gado in ya zama sanda yake cikin damuwa damuwan sai ta bayyana cikin abin da yake yi ko yake cikin farin ciki haka ya wanda ca ba addini yake ba kan shi yake magana mun gano wannan da kyau ko yana tsabtacewa da tace abin da yake yi sannan yana lura da magana kowace iri ce tana da mahallinta kuma wannan abin da ke jagorantar mutum ya goge a kan wannan shi na farko tsoron allah na biyu ya zamanto yana da ilimi mayalwaci na uku ya kasance ya daɗe ma'ana shekaru suna da alaƙa da wannan sannan ya kasance a harkan ilimin ya goge a cikin shi kuma ya goge a harkan rayuwa waɗannan ababe guda biyu suna taimakawa ba ɗan ƙarami ba malami ya zama abin da ya kamata ya zama har ya taka wannan matakin wa hadisuhu malai ce hadisan wannan malami fi kutubu sitta suna cikin alkutubu sitta dukkanin malaman hadisi sun yi karatu a hannun shi mala ya ce malamin shi shine ayyo shi wannan a baya an riga an yi bayani dangane da al'amuran da ke tattare da shi a cikin hadisin can gaba da ya kawo hadisin anas ya ce aukama kala mun yi magana a can baya a karatukanmu da suka gabata cewa menene hikiman cewa aukama kala duk malam ya zo ya zayyana mana allah maraukin sarki ya mai sakayya da alkhairi malam ya ce haddasa suleiman bin harbin حدثنا حماد بن زيد أن يحيى بن سعيد قال حدثني السائب بن يزيد قال خرجت مع سعد yace na fito tare da sa'adu wannan sa'adu mala yace huwa ibnu abi waqqas al-qurashi shine sa'ad ibnu abi waqqas ba qurashi az-zuhri kunyatuhu abu ishaqa ana mai alkunya da abu ishaqa al-makki sahabiyun badari sahabi ne dan badar ahadus sabiqin al-awwalina wal asharatil mubashshirina yana daga cikin sahabban nan yan farko farko waɗanda suka yi hijira wanda kuma suke tare da annabi da daɗi babu daɗi as-sabiquna as-sabiqun kuma yana daga cikin mutum goma yan aljanna jama'a lahun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahu abuwaihi annaba har hada mai iyayen shi biyu yake faƙala ya ce irmi sa'ad sa'ad harba arna fidaka abi wa ummi na ba da fansan uwa da uba nawa a madadinka walahu manaqib wa fada'il mazkura fil mutawwalat mala yace yana da darajoji da falololi da suka zo a cikin manya-manyan littattafai masu yalwa wajen yalwata harshe a fuskan tarihi duk sun ambaci darajojin shi da martabobin shi mala ya ce tazyil ƙarin haske unzur ila adabi hada sahabiyul jale mala ya ce ka kalli ladabin wannan sahabi mai daraja ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa abuwaihi irin yanda yake da ladabi yake da tsari da ɗa'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ya kai ga annabi yana hada mai iyayen shi gaba daya wa kaza idza fa'ala ahlul ilmi min ba'dihi bi ibtikharihi bi jami'i bi jam'i nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lahu abwayhi yawm uhud mala yace haka ma zuwa ga irin abin da malamai suka ambata a bayan shi na cewa ko da sa'adu bai da wata daraja kafsi wannan to ta ishe shi annabi yana hada mai iyaye biyu gaba ɗaya fansa a ranar yakin uhud wa ya uddu ahalil ilmi zalika min a'azami manaqibihi malamai suna cewa wannan na daga manya-manyan darajojin sa'ad wa ila suya adadi wa qubhatin wa waqaha al-hathala alladina ja'u min ba'dihim mala yace tare da waɗannan darajoji da Allah ya ma waɗannan sahabbai to an samu wasu masu mummunan ladabi marasa da'a mutane masu aibi mutane wawaye mutane waɗanda suke su da shara ɗaya waɗanda suka zo bayan sahabbai cancan da nisa alladina yaftakharuna wanda su kullun aikinsu alfahari wayatabajjajuna bil qawli bi adami najatihima za ga sun zo suna cika baki da kurototo da kakaci alhali kuma ba inda suka kai a rayuwa ballantana a ce sun tsira a lahira minan nari ba tsira a lahira ba amma in ka ji maganganunsu da hayaniya sai ka ɗauka ma har sun je sun ga wajen ne sun dawo fallahu hasibuhu mala ya ce allah maraukin sarki zai masu hisabi ولم يتركهم من المسالة إما بابتراء yace wasu abubuwa na darajoji da suke sama kansu mafi yawanci ƙarya ne mun gano wannan da kyau na kusa da su ma sun san ƙarya ne to amma cin da duk harka ne na gamin baki da gamin gambeza zai wahala kaga mutumin da yake ya da ƙarya ya tabbata cewa ya san ƙarya yake yi jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko ba ƙaryen daraja jama'a ita daraja an akwai ta ko binne ta a ƙasan bakwai sai ta fito duk yadda yan shiya suke ƙoƙarin su ɓoye darajar sahabban nan ya ɓoyu ba zai ɓoye ba duk mai daraja ya haƙura kawai za ta bayyana da kanta ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa imma bima yaknuna fi sudurihim min al-bughd wal karahiyya irin waɗannan masu tabajiji da daraja da kaza so komo suna ɓatanci da cin mutunci a kan sahabbai ko dai dama can suna wannan saboda dama dindini ba su san annabi amma da allah yake son bayyana masu ƙiyayya da suke ma annabi sai ya matse bakinsu kun gano wannan da kyau ko suka fito da wannan maganar ya matse bakinsu kawai sai ga magana tsimbul ta bayyana suna cin mutuncin sahabbai suna yin abubuwan da ba shi kenan ba wa in ma lisuyi adabihim fi zalika ko kuma ba su da da'a jama'a daga lokacin da mutum ya zama bai da da'a to daga lokacin matsala ya faru baki daya wallahi ba abin da ba zai iya yi ba kun gano wannan da kyau ku ku karanta littafin irasatul ahfan duk malam sai dai faɗi wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga rashin da'a to ya ce kharashtu ma a sa'adun ila makka ya ce na fito tare da sa'adu za mu makka fama sami'tuhu yuhaddisu hadisan an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ban ji shi yana yawaita magana ya danganta daga annabi ba hatta raja'ana ilal madina ya ce har sai da muka dawo madina ba kasafai nike ji sa'adu na yawaita magana ya ce annabi ya ce ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ma'ana su mutane ne waɗanda suna da kan gado da tsari kan gado da tsarin ya sa suna da hankali domin saboda karka danganta magana a wannan babban kujeran allah ka jefa kanka cikin haɗari wannan hadisi mala ya ce sahihi ne akhrajahu ibnu maja ibnu maja ne fitar da shi a cikin muqaddima باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ƙarƙashin babin da ke bayani akan kappa kappa da taka tsantsan wajen danganta ma annabi magana a jizgin farko shafi na sha biyu a hadisi na 29 min tariki abdurrahman bihi kilahuma abdurrahman suleiman bin harbin an hammad bin zaidin bihi allah madaukin sarki ya sa mu dace مالي يتي أخبرنا سهل بن حماد حدثنا شعبة حدثنا بيان عن الشعبي عن قريدة بن كعب أن عمر شيع الأنصار حين خرجوا من المدينة مالي يكي تشوى قريدة بن كعب يا بعد labarin cewa sayyidina umar dan khattab ya raka mutanen madina sanda za su fita daga garin madina za mu zo da izinin allah karatukanmu na gaba za mu yi magana shin wannan fitan da suka yi jihadi suka je ko cirani suka je ko ku ya ɗebe wasu daga cikin malaman cikinsu ne ya aike su su tafi wasu garuruwa domin karantar da addini malam zai mana bayani a wani asari da zai zo a gaba. cewan da ya yi an ƙuraiza bin ka'ab shi ƙuraiza da zai ba mu labarin abin da na umar ya yi sanda ya tashi rakiya to shi ƙuraizan shi kanshi al'ansari mutumin madina ne sahabiyun jalil sahabi ne mai daraja ban zaton za a iya samun mutum goma a cikin nan wanda suka san sahabin nan mun gano wannan da kyau ku sahabiyun jalil sahabi ne mai darajan gaske abu amr al-khazraj baban amru alkunyan shi kenan ɗan ƙabilan khazraj ne halifa bane abdul ashhal suna da muhalafa da su da ƙabilan abdul ashhal shahida uhudan wa ma ba'adaha tun da aka yakin uhud da yaƙe-yaƙen da suka biyo bayan uhud duk da shi aka yi وكان أحد الأشرة الذين وجههم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى الكوفة إن رجع كم متون قوما da sayyidina umar ya kwashe su ya tura su kufa domin isar da saƙon allah wa ala yadihi kana fatahar rai shi ya jagoranci sojojin da aka ci garin rayu da yaƙi wala a'lamu lahu fi musnad al-imam ahmad riwaya yace shi bai san wannan mutum yana da ruwaya ko kwaya daya cikin musnad na al-imam ahmad ba masahabi ne duk yakin annabi da ya duka da shi akai kuma kaga saboda ilimi har sayyidina umar aika shi ya kufa sannan kuma jarumi ne soja ne shi ya ci garin rai da yaki amma ikon Allah baka taba jin labarin shi ba mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa sayyidina Umar ya raka mutanen Madina fa qala sai ce atadaruna wai shin ku kun san lima shayyatukum dalilin da yasa nake raka ku kun san dalilin wannan rakiyar kulna sai muka ce li haƙƙil ansar kana raka mu ne saboda mu ansarawa ne saboda haƙƙin da muke da shi li haƙƙil ansar yuridu annaka hafista haƙƙil ansar fina wa wasiyatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka kiyaye wannan ne saboda mu mataimaka annabi ne da kuma haƙƙin da annabi ya ambata a kanmu da wasiyan da annabi ya bada dangane da kulawa da haƙƙinmu bi kaulihi inda annabi ya ce osikum bil ansar ina muku wasiya da kulawa da haƙƙin mutanen madina fa innahum karishi wa aibati saboda waɗannan su ne 'yan lelena waɗannan su ne 'yan gaban goshina وقد فضلوا الذين عليهم وبقى الذي لهم وقد قضوا النبي يجي حقيقة سن دع بن دع الذي عليهم يوجب أكنس وبقي الذي لهم abin da ya saura shine abin da ya kamata a yi masu to su kuma a basu fanshansu mun gano wannan da kyau ko kamar misali uba ne a ya faɗa ya tarbiyyar ɗan nan sai da ya girma ai uban na ya gama abin da zai yi abin da ya kamata yanzu dan ne ya rage biya bashi sai da ki uban ina fatan mun gano wannan da kyau wannan dan arziki ne ba zai zama dan arziki ba shine mutanen madina duk abin da ya kamata su yi sun yi to in ya zama ba a kyautata masa ba to lalle ba a girmama annabi ba shi yasa tafiya za su yi ko an aike su da'awa sarkin mumine da kanshi ya taso yana raka su mun gano wannan da kyau ko wawaka fi riwayat ibn sa'ad ya zo a cikin ruwayan ibn sa'ad faqalu na'am suka ce kware da gaske nahanu ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu sahabban annabi ne wa fi riwayat ibn majah li haqqi suhbati rasulillah suka ce kana raka mu ne saboda mu sahabbai ne na gaske wa fi riwayat ibn abdul barri a wata ruwaya na ibn abdulbar ya ce aratta an takrimana kana raka mu ne saboda kana nufin ka girmama mu kamar ta ba mu ka kimanta muka bayyana ma 'yan baya irin darajar da muke da shi jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan shine dalilin da ya sa ya tambaye su ko kuwa kun ma san dalilin da ya sa ni nike wannan rakiya gare ku eh sai suka ce li haƙƙil ansar ƙala sai sayyidina umar ya ce innakum tatuna qauman za ku je ma wasu mutane ne kaga an aika su da awa kenan wanda tahtazzu alsinatuhum bil qur'ani za ku ji suna yawaita karatun alqur'ani rara ihtizazan nakhli irin yanda kukan zuma yake ma'ana mutane ne waɗanda suke kauna da san karatun alkur'ani mali ce haka za fi haziyar riwaya wa fi riwayat ibn sa'adin lahum dawiyyun bil qur'ani ka dawiyyin nahal zaka je su duk inda ka je gida ne shago ne kasuwa ne ko ina zaka same su suna zama suna karatun alkur'ani car kaman yanda kudin zuma yake wa fi riwayat ibn majah lil qur'ani fi sudurihim hazizun za ka ji alkur'ani na yawan fita a cikin kirazansu suna tilawan shi a hazizun ka hazizul mirjal kamar yadda tukunya ti zaɓarɓaka in tana tafasa haka za ka je su ma'ana mutane ne masu son karatun alkur'ani da gaske to umar yana gaya musu ga irin mutanen da za ku je ku taras falata sudduhum bil hadis kan ku tare su wajen yawan ta karanta masa hadisi mun gano wannan da kyau ku ku bar su da karatun alkur'anin su sai abin da ba a rasa ba na addini kuma karantar da su ku bar su da karatun su tabbata sun haddace da kyau wa ana sharikukum umar yace ina tarayya da ku cikin lada qala fama haddastu bi shay'in duk abin da ku karantar da shi ko menene ni da ku muna tarayya cikin ladan wa qad sami'tu kama sami'a ashabi na ji hadisai da yawa daga annabi kamar yanda da yawa daga cikin mutane na abokaina su ma sun ji kuma suka yawaita karantarwa ni kuma ba a ji na yawaita karantarwa ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to dai ce wa qad sami'tu naji ya animi nan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana ya ji karatu da yawa daga annabi kama sami'a ashabahu radiyallahu anhum kamar yadda sahabbai su abu huraira su aisha su anas abladan umar suka ci mahala ya ce wa sayi a titta alik ala kawli amirul mu'minina radiyallahu anhu fil hadis al'ati insha Allah mahala ya ce hadisin da zai biyo bayan wannan to akwai maganganu da za mu zo mu karanta wanda zai haskaka mana menene umar yake nufi da cewa kas yawaita masu hadisai su basu da karatun ƙur'aninsu kun gano wannan da kyau ku wa amma rijalul isnad to sai malai yake magana dangane da mazajin da suka zo cikin hadisin me yasa Umar ya faɗi wancan maganar cewa kar a yawaita hadisi akwai dalili jama'a in mutum ba bai san yadda ake karantar da mutane ba ko sai ya zo karantar da su abin da sai sun girma su gane abin da aka koya musu bai da amfani mun gano wannan idan mutum ya zamanto yana halatul bida'iyya na ilimi akwai abin da ake karantar da shi ne sai ya sani ne za a karantar da shi abin da yake so ana fahimtar wannan da kyau ku yanzu ne waɗannan suke koyon ƙur'ani in ka haɗa masu da wani abu ƙarshen ta wannan da ka haɗo ɗin bai samu wajen zama ba wancan kuma ka cire shi sai a waye gari ka yi ɓanna ana fahimta to za mu zo mu ja hadisin da za mu karanta yanzu da dogon ta'alikin da malam zai mana dangane da al'amarin saboda 'yan bid'a sun kafa hujja da wannan hadisi cikin 'yan shi'a da jawa da mu'tazila suna zargin hadisai suna zargin sahabbai da cewa ga umar ma ya zo yana zargin sahabban da ƙarya shi sa ya hana su hadisai sai su kafa hujja da wannan to malam zai zo ya bayyana mana wannan 'yan shi'a ne ke faɗin wannan magana da jawa. su khawarij sun kafa hujja da wannan ne da suka rika kashe sahabbai da aka ritsa su suka zama ba su da hujja me yasa kuke kashe sahabbai sai suka ce ai ƙarya suke ma annabi aka ce ai na suke ma annabi ƙarya sai suka dauko umumiyar wannan magana na Umar kaga ba san khas ɗinta ba haka da biya yan bid'a suke sai su dauko umumi sai su kawo sai su ce to ba ga wannan ba kai da kafa da khas wai sai su takhasisin khas da am ba wannan karatun a duk duniya ina ba ta mun gano wannan da ke wannan shine baranka da makiyar ka san me baranka da ma ne yace da baranka da man na auro ki hakika ya fi uwarki wannan shine asalin baranka da ma kenan jama'a ka dauko me am kai takhasisin khas da shi duk wanda ya san me yake ce ma usulul fiqh zai ji gaban shi ya fadi Allah maraukin sarki ya samu dace to su kuma mu'tazila sun kaba hujja da wannan sai suka kyamaci hadisai sai suka ce kun gani ma Umar ma ya hana karantar da hadisi to a cikin su ne sai aka samu waɗannan da ke ce ma kansu Qur'aniyun yanki ne daga cikin yankin mu'tazila domin itizali babbar tasha ce kuna gane wannan da kyau ku suna ciki suna da aqidu irin na khawarijawa suna da shi aka ji su masu mutane masu zafi ko ba su da da'a kwata-kwata Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa qawaidi mu'tazila suka rubuta qawaidi ba kuna gano wannan da kyau ku wani zai ce ya haka eh za ka yi mamaki saboda dukkanin ƙara'in da ke tabbatar da su suka rubuta shi ya tabbata kuma a ƙasar na aka rubuta shi a jihar zamfara allah maraukin sarki ya shirya da mu inda ga littafin ƙasar nan ne ka je ƙasar waje ka ce a baka ƙawa'idi ba wanda ya san shi amma ka ce a baka halabi akwai amma ba wanda ya san ƙawa'idi saboda su mutane ne masu zafi zaga sun ce wa mallam mi'arif hazal qawaida la ya'rif shay'an fi dinihi to cin da baka san komai addinin ka ba ko to hukunce hukunce za su biyo baya zaka sani fa salatuhu batilatu ya sallan shi kawai batacciya ce duk abin da yi Allah shi kiyaye to za mu zo mu ci yan shi'a kun ji inda suka kafa khawarij kun ji inda suka makale su kuma waɗannan mutazila kun ji inda suka fuskanta akan wannan magana na umar shi sa malam ya doguwar ta'aliki wajen shafi uku domin ya fayyace ma al'umma hakikanin magana kuma kuma insha Allah za mu kokarin zuwa da wasu maganganu waɗanda za su zama kaman ƙara ma abin armashi ne domin a fidda al'umma cikin dama don in aka zo aka ce ga waɗannan hadisai suna magana akan yawaita hadisi kaza kaza kaza wani sai ce to me amfani karantar da hadisin da ake yi ta a zamanin yanzu ba karantar da hadisi ba to jahannama za a shiga kenan kun gano wannan da kyau ku to amma sai an san wasu irin hadisai suwa ke sharhin hadisan tukuna kuna gano wannan da kyau ku Allah ya shiryar da mu malice akhbarana yazid ibn harun أخبرنا أشعث بن صوار عن الشعبي عن قريضة عن قرضة بن كعب قال daga ƙorazat ɗan ka'ab ya ce yanzu kun ga ƙoraza ka ji hadisan shi guda nawa a cikin nan guda biyu amma biyu ne ɗaya ne wannan hadisin da muka gama karantawa shine dai wannan na biyun nan kun gano wannan da kyau ko sai dai shi al'imamu darimi a can malamin shi sal ɗan hammad a nan kuma yazidu ɗan harun malamin malamin al'imamu darimi a can shine shu'uba a nan kuma ash'as ɗan sawar a can kakan shi al'imamu darimi wajen ilimi to shine a sha'abi shi kuma a nan ma al'imamun sha'abi ne ina fatan mun gano wannan da kyau to irin wannan ruwayan za mu zo mu ji mushahada ake ce mata ko ko mutaba'a haka ake gano waɗannan abubuwa guda biyu kaga dai tabi'in hadisin sha'abi ne amma ɗalibin sha'abi a nan ash'as ne a can kuma bayani ɗalibin ɗalibin sha'abi a can hammadi shu'uba ne hammadi ne a nan kuma yazid ɗan harun ne kuna gane wannan da kyau ku to za mu zo mu ji mushahada ne wannan ko ko mutaba'a ne wannan sai mun shiga ajin mustala da iznin Allah qurada yace ba asa umar ibn al-khattab rahatun min al-ansar kun ji ku sayyidina umar ya aika da wasu mutane in aka ce rahat adaduhum ashara mala yace adadin gayyen da ake ce ma rahatu goma ne kun gano wannan da kyau ko ko ƙasa da haka kaɗan ba'aduhum min al-ansar wa ba'aduhum min al-muhajirin wasu daga cikin waɗannan gayyan ansarawa ne wasu ko muhajirai ne haka kenan ba barin gari suka yi ba an aike su wani special assignment wanda gwamnati ta sa su ba asahun mu'allimi na likitabillah an aike su ne su tafi wasu garuruwa su je karantar da al'umma littafin Allah kama ja a zalika sari'an fi riwayatin li Sufyan ibn Uyayna kamar yadda zamu zo zamu ji ruwayar Sufyan dan Uyayna ta fito ta bayyana wannan an bayan ibn Bishrin an sha'abi bihi yace wa fihi jawwidul Qur'an da zai aike su sai yace in kun je ku karantar da su alqur'ani da tajwidi wa aqillur riwaya amma kuma ku karanta ruwaya mun gano wannan da danganta magana ga annabi kai tsaye wa ba asahum aidan lilmenene liyafaqahu nasa wa yu'allimuhum al-fara'id was-sunan wasu malamai suka ce umar ya aike su ne saboda zai su koyar da mutane ilimin addini da kuma sunnonin annabi amma a karan farko ya ce in kun je mutane ne masu sha'awan karatun alkur'ani da ku karantar da su alkur'ani ku bisa a hankali abin da ya zama dole na shari'a shi za ku karantar da shi za ku zo za ku ji sai na umar sai da ya buga masu misalin irin abin da ma za su rika karantarwa muna gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai ce rahatan min al-ansari ila al-kufa an aika waɗannan gayya ne daga cikin mutanen madina zuwa garin kufa fa ba asani ma'ahu shi wannan sahabi al-quraza ɗan ka'ab ya ce tare da ni umar ya aika faja yamshi ma'ana umar ya rika tafiya a ƙasa tare da mu mun gano wannan da kyau abun mamaki yanzu kana tsammana akwai ɗalibin da kawai malamin zai zo ce zo nan kai ina ganin allah maɗaukin sarki maka baiwa na ka fahimci addini ka zo za mu tura ka fatakot ko wari ko za mu tura ka ikiti ka tafi can ka zauna karantar da al'umma haka tsari addininka da rayuwanka a can zai cewa mun gano wannan da ke ku ba zai je ba shi yasa aka waye gari a yau addinin musulunci ya takura a cikin tsukin garuruwa ƙauyuka aka basu da wani irin rayuwa na daban shi ya da waɗannan fitintinin da ake ciki na farko fitintinin kafirai mun gano wannan da ku idan aka bude maka cikin wani abin da ke faruwa ku za ka ce zai faru akwai lauje cikin nadi kun tare a cikin gari kuna hayaniya garuruwan da ke kewaye da ku ba kuje kun karantar da su ba sai kafirai su dafe su yaran ku ɗaya sai su ɗibe su suna kafiran nan sai suka yi su misra da lebanon a ji a koyar da su larabci da sudan sai su zo suna iya jan bakin alkur'ani fes irin na gogaggen malami suna iya karanta hadisai da shari'in hadisan kuma arna ne sai a karantar da su irin yadda za su zo su tunzara mutane sai su kwashi mutanen ku kawai yana daga abin da ke faruwa kun gano wannan da kyau ko ka kasa gane ya al'amarin yake ai an ce addini ne ka kasa gane addinin da zai halartar da abin da ke faruwa kuna gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye wani yana daga cikin ukuban da Allah madaukin sarki zai ma duk mutanen da suke haka wannan sakacin yanzu kalli nan jihar Kaduna kudancin Kaduna gaba ɗaya an sake ta in gaje katsina suna da irin wannan wajen in gaje kano suna da shi duk inda gaje irin su gombe bauchi ina in ka tafi maiduguri da yoga da adamawa duk sun saki irin waɗannan wajejen kafirai suka dafi in ga wasu ga cikin garin ne kawai malaman suke ta hayaniyan karatu sun bar waɗancan garuruwan to kuma an yi an yi a fitini mutanen garin da waɗannan da'awoyi na bisharori sun iya da to ku waɗannan ababen da suke faruwa shine an san abin da suka yi kuna gano wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya kiyaye to ya raka su har sai da aka zo noje da ake ce mashi sarar wa siraru ma'un fi tariqil madina malai ce sirar ɗinnan wata fadama ce wanda take hanyar madina malai ce babbata ha yaqut alhamawi babban malami al-imam al-yaqut yayi ma wannan siratun wasali fil mu'jamihi a cikin mu'jam din shi dan yana da mu'jamul buldan na al-imam al-yaqut alhamawi duk wani gari da ka sani to an yi tarihin shi a geografiyance an bayyana maka sahabbai da manyan malaman da suka zauna garin da sarakunan gari da fitattun attajiran garin da abubuwan da suka faffara a garin da irin ɗaukaka ko ci baya na yaƙe-yaƙe wanda garin ya samu kanshi a ciki idan kana karanta wannan littafin sai ka rika ganin ai kaman kai ɗan garin ne ba saboda tsaban sanin yadda garin yake da malamin yayi yanzu kaga shi alherin da ya ma musulunci kenan da ya zo ya ga malamai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sai ya lura to ko menene malaman ba su yi ba sai ya zauna sai ya kamus na garuruwa shi kuma kenan kana bukatan bukhari da muslim da abu dauda da muwadda da darimi to kuma dole kana bukatan me mu'jamul buldan ku gano wannan da kyau ko wani malamin kuma ya rubuta littafin alkuna wal asma shi kuma kawai yana bayani ne akan alkunya abuwa ne ummuwanci da kuma sunaye kenan kana da bukatar dafan hadisi da ilimin hadisi da kasan malamai kasan wane ne da kuma kana da bukatar kasan sunayensu da alkunyansu dole kana bukatar wani amma da malaman musulunci sun tare ma abu ɗaya ko sai a waye gari gaba ɗaya abin da suke ba zai amfani ba Allah madaukin sarki ya shiryar da mu shine sai malai ya ce yayi mai wasali bi kasar sadil muhmala wannan sadin din mara dugu a sama ba zadin ba to ai mai kasra sirar wa akhirih ra'un din ma wasali kasa sirari mithlu thaniyati ra wa mawdi'un ala mawdi'un ala salasati amyalin min al-madina ala tariq al-iraq yace wani waje ne mil uku ne tazaran shi da garin madina in ka kama hanyar iraki وقال النصر سرار ماء قرب المدينة سرار ني يتي وتفدما ني نو كسد مدينة مختبرة جاهلي على سمت العراق yace wani waje ne wanda yake matattaran shakatawa ne tun da zamanin jahiliya waje ne mai dausayi waje ne mai daɗin zama yanzu an gyara wajen ya zama waje ne na yawon bude ido da sauransu kun gano wannan da kyau ku kuma an ka bar garin madina kaɗan ka kama hanyar iraki nan wajen yake ina ba ta mun gano wannan da kyau allah maraukin sarki ya samu dace to shine ya ce sayyidina umar ya raka su har sai da aka je wannan sirar din faja'ala yan fudul gubara an rijilaihi sai umar ya rika goge kura da ke kafan shi sun matsala sannan ya ce innakum ta'atuna al-kufa yace za ku isa kufa fatatuna qauman za ku iske wasu mutane lahum azirun bil qur'an za ku same su suna da karsashi wajen alqur'ani azirun din nan mala yace azir sauti giliyanil ma fil qidar sauti ne na tafasa ruwa a cikin tukunya ma'ana duk inda ka bi kawai qur'ani zaka ji suna karanta mutane ne masu sha'awar karatun alqur'ani wa minhu hadisu mufarrif an abihi qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa yusalli yace ya je wajen annabi ya samu annabi yana sallah wal jawfihi azirun ka azirul mirjal sai rika jin cikin annabi na kugi kaman yanda tafasan tukunya yake wa yuqala aidan hazizun كما في حديث ابن ماجه تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم حزيز كحزيز المرجل مددن عزيز يزما حزيز yana tafasa kamar tafasan tukunya wal hazir yace sautul haraka shine sauci ne da ke motsa wani abu shine haka cikin mutum na kullulul kun gane haka kuma tukunya take tana tafasa ku to duk inda ka je ka same su mutanen garin suna sha'awan karatun alqur'ani za ka same su haka yake rara a bakinsu ba su da sakaci wajen karatun alkur'ani sam ina fatan mun gano wannan da kyau to cikin wannan hadisi shi umar abin da ya nufa ko to kada a je a daƙile su wajen wannan karatun qur'ani abin da ya kamata kenan suna ƙanana da ƙananan shekaru a karantar da su alkur'ani zalla da ilmomin alkur'ani zalla su san wannan su goge kafin su tasa hankali ya hau kansu suna zuwa sai a ɗibo hadisai da tauhidi su kuma sai su sharhin waɗannan alkur'ana ina fata mun gano wannan da kyau amma ake masu kwaɓi ko to za a ga jama'a waɗanda za su taso suna kwaɓa kuwa allah shi kyauta shi ne sai yake cewa za ku je ku samu waɗannan mutane faya a tuna kum su kuma za su tarbe ku fa yaquluna za ga suna tsallan murna suna cewa kadima ashabu muhammadin kadima ashabu muhammadin sahabban annabi sun iso fayatunakum haka za su zo su kewaye ku fayasalunakum anil hadisi su kuma abin da suke son ku koyar da su hadisi kun gano wannan fa'alamu ku sani abin da za ku karantar da su anna asbagal wudu'i talatu kun gano wannan cikan alula mutum ya zamanto yayi alula alulan shi ta cika fes ba matsala to ya wanke su uku wasnani tujziyani in ya wanke so biyu ma yayi to kun ji daga wannan hadisin ne na Umar aka ciro halaccin rubuta waɗannan littattafai na fiqihu kaga fiqhul mujarrad biduna ma'rifati dalil kun gano wannan tsuran magana yace ku karanta da su tsuran magana kar ku waiwayi cewa annabi ya ce annabi ya ce da yawa ku basu da karatun qur'anin su sai ku karantar da su fiqhun addini me yasa Umar ya faɗa haka za ku zo ku ji a sharhin da muka ishara a don koyon ba sai don wasu malamai suka ce Umar ya lura waɗanda ya tura ɗin alaran momi ne kawai ba harkar hadisi ba ne hukucin da ba harkar hadisi ba ne to in abu ba harkar ka ba ne je ka yi abin da yake harkar ka ina fatan mun gano wannan da kyau sun makala innakum ta'atuna al-kufa yace za ku zo kofa fatatuna qauman lahum azizun bil qur'ani zaka samu mutane ne waɗanda suke yawaita karatun alqur'ani fa yaquluna za ku ji suna murna da annashuwa cewa kadima ashabu muhammadin kadima ashabu muhammadin sabon annabi sun zo sabon annabi sun zo jama'a ku zo a tarbe su fa ya'tunakum za su zo maku fa yas'alunakum anil hadisi za zo suna tambayan ku dangane da hadisi fa qillur riwaya saboda haka ina umurtan ku da ku karanta ruwaya an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi wa ana sharikukum bihi ina musharakantan ku wajen lada da wannan aikin alherin da za ku yi qala qaradatu qaradatu yace wa in kuntu la ajlisu fil qaumi ya ce na kasance ina zama cikin waɗannan mutane fayyadkurun alhadisa an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yanzu suna yawan yawo da hadisan annabi a bakinsu wa inni lamin ahfazihim lahu ni kuma na fisa haddan hadisin kuma ina tare da su amma za su zo gabana suna kazallaha akan hadisin abin da yake sai gaya maske ka fi shi sanin abin amma zai zo yana maka kuma hayaniya akan shi jama mun gano wannan da kyau ko fa idza zakartu wasiyata umar sakattu yace in na tuna wasiyyan umar da yayi man wannan sai sa in ja baki in shiru mun gano wannan da kyau ko su mutanen garin da muka samu ɗaliban mu ne fa mu ne mu zo mu koya masu addini amma kuma zaka same su da kazallaha har suna ganin masu sun wuce mu yace in zan dakatar da su kawai sai in tuna wasiyyan umar sun yi shakulatin ɓangaren kyale su ƙala abu muhammad abu muhammad ya ce ma'anahu indi alhadis an ayyami rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da umar ya hana su yawaita magana a kai shine hadisan da ke bada labarin tarihin zamanin annabi da tarihin zamanin da suka gabata da tarihin zamanin da za zo nan gaba da abubuwan da za su faru a kiyama da sauransu waɗannan ne umar yake cewa a kaffa kaffa lesa sunan wal fara'i ba hadisan da ke karantar da sunnoni da farilla ba wannan bane waɗannan hadisan ne waɗannan da umar yake cewa mutane su ɗari ɗari su ne abu huraira ya ce akwai buhu biyu nasu wanda bai fashe ba in ya fashe ya ce wallahi sai an yanka shi hadisai ne da ke bayani akan almalahim wal fitan rigingimu da fitintunu waɗanda za su faru a addini za ka zo za ka ji wallahi in kana karanta irin waɗannan hadisan kamar su kama suna to in ko ya faɗi a wancan lokacin akwai hadisan da suke kama da wasu sarakuna to ko jiki zai gaya mashi shi sa sai ce ba don tsoron yanka ba ya ce wallahi sai na fashe waɗannan buhunan duk abin da ma zai faru ya faru jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan hadisi ne na sayyidina Umar din nan to shine za mu zo za mu magana a kan shi a yalwata harshe sosai cin da malam ma ya yalwata akalla ba a kasara ba malam ya kwashi wajen shafi wajen akalla shida yana waɗannan maganganu wanda wajibi ne a zauna a karantar da mutane abin da hadisi yake karantarwa ba don komai ba sai don an samu waɗanda suke da gajeruwar fahimta na addini sun yi ma waɗannan hadisai mummunan fahimta to dole ne a bayyana hakikanin mai hadisan ke karantarwa mala yana sharhi ne inda ya ce fa'alamu anna asbagil wudu salasu cika alula alula ya zama ta cika fes babu gibi to wanki ne su uku sai mala ce jimlatun mu'tarida wannan jimla ne da aka kutso da ita a cikin hadisin saqal musannif hadhihi riwaya mustadillan bi hadhihi jumla domin shi marubucin littafin al'imamu darimi ya zo da ita ne saboda ya kafa hujja da wannan jimla alal ma'anar ladi fustira bihi makaso da umar domin a fassara menene manufan umar minan na hai an kasartar riwaya na da ya ce a karanta ruwaya mai umar yake nufi sai ma ya kawo wannan hadisi domin ka iya fahimta yanzu don allah in baka je ka goge ma ilimin hadisi ba ba fa mustalahu ba ba don ka san mustalahul hadis an karantar da kai istilahat ne kun gano wannan da kyau kaji mutum ya ce aini muna koyan na hubatul fikar muna koyan muƙeza muna koyan min adabin minhi muna koyan qawaidul asasiyya ko bai koniya ko abin da ya kama wannan shine ilimin hadisi kamar fa ɗalibin ɗalibi ne ɗan boko ya je ya samu professor ya ce ana koya mana Mr. Giwa is a trader ni ka gana dan boko ne babban masani ne ya kalle shi ce to shikenan Allah ya makaratu albarka amma ka ci gaba Allah madaukin sarki ya sa mu dace waɗannan tafai suna karantar da kai in malamin hadisi sun faɗi magana me suke nufi amma har yau kai ba malamin hadisi bane ana karantar da kai in bahaushe ya ce ja ya faɗo ja ya ɗauka me yake nufi in ga gane wannan kai ba haushe ne har yau kai ba ba haushe ba ne sai ka zama ba haushe da kula allah ya tsare mana imaninmu jama'a nan za mu saurara subhanaka allahumma biyan dika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum